أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kadarawa shi muka samu damar sake halarta a wannan wuri mai tara albarka a cikin wannan wata mai albarka domin ci gabar tafsirin muna alkur'ani mai girma a yau muna maritan 21 ga watan mars miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2024 wanda kuma shi ne ya dace da goma sha ɗaya da wata ramadan hamun kan goma sha ɗakin hijiriya tana 1445 har yau muna na a cikin tafsirin suratun nisa a shiya mun karanta aya ta 69 ko mun karanta aya ta 70 daidai a yau insha Allahu za mu ci gaba a aya ta 71 أما أنا رمى كساتي كرت ومن يطيع الله والرسول فأولئك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حجركم فانفروا ثبات فانفروا ثبات أو انفروا جميعا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda yayi ma Allah da'a da manzan nan fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to irin wa'ancan mutanen suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina na daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da mutanen kirki Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da wa'ancan mutanen su kasance abokan tafiya sun kyautu wa'ancan mutanen su kasance abokan zama Allah ce kuma yin biyayyan nan ga Allah da yin biyayyan nan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falala ce daga Allah zalikal fadlu min Allah wancan falala ce daga Allah Allah ce wa kafa billahi alima Allah ya isa ya kasance cikakken masani to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya dandanta mu ɗabi'u wa'anda ya kamata a ce daula ƙasa ta musulunci ta ɗabi'antu da su ‘yan ƙasa kuma ga yadda ya kamata a ce sun kasance sun kasance masu cikakkar biyayya ga Allah da manzan shi dukkan wata ɗaukaka da ci gaba ana samun ta wajen Allah da manzan shi biyayya cikakka ga Allah da manzan shi ita ke sa a zauna lahiya biyayya ga Allah da manzan shi ita ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙasa ta musulunci ta farko wadda babu 'yan sanda cikinta amma kuma babu mashayagiya ba barayi ba mazinata idan mutum ya yi zina shi ke kawo kanshi da kanshi a yanke mishahadi yanzu irin wannan mutum yana bukatar polis sai ya kama shi idan mutum ya yi sata shi ke zauwa da kanshi ya ce ya yi mutuna hadisin ma'is wanda shi ya kawo kan shi wajen manza Allah ya ce ya manza Allah na yi zina fatahir ne ka tsarkake ni ya manza Allah kamar haddi annabi ya kawo da kan shi ya zo kunna annabi na dama ya gaya haka na annabi ya kawo da kan shi ya zo na hagun ya gaya haka na annabi ya kawo da kan shi kaga so biko ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi annabi ya kawo da kan shi sai ga na hudu annabi ya ce to a taya tsarkake wannan bawan Allah a mashahadi da Allah wani irin mai zunubi ne wannan su ha mai zunubinsu daidai yake da mutunan kirkin mu guda dubu yanzu irin wannan mutumin ka diba ka gani wace irin zuciya ce ke gare shi sannan wani irin imani ne yayi da lokacin da ya gani so ɗaya aka kyale shi ba a amshi komi inda ya shi ya ce komi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idra'ul hudud bi shubahat kai lokacin da ma ya gayi har karo na hudu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a yana yiwuwa ba zina ce kai ba yace na yi zina ya manzan Allah yana yiwuwa sun bata ta ne kai yace a'a manzan Allah na yi ka diba wannan wa'anne irin mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada akwai wani littafi da aflaton platon ya yi ana ce mashi almadinatul fadila gari wanda yake heyan gari littafi ne wanda platon ya yi shi malamin filozofi ne kun san shi wani almadinatul fadila ɗin littafi ne wanda yake ambata ga yadda ya kamata a ce an gina ƙasa cikakken ƙasa wadda wannan ƙasar ba azzalamai ba maciya amana ba barayi kowa amini ne cikinta hatta da yadda za a tarbiyyanta 'yan ƙasar tun suna ƙananansu ya ya kamata a yi sai da ya ambata cikin wani littafi yana na an tarjama shi da larabci malaman tarihi suke cewa shi platon ya rubuta ma turawa wannan littafi amma wanda ya aplikan shi ɗari bisa ɗari shine annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har ya wuce abin da shi wannan filozof ɗin yake so a yi saboda cikin littafin shi bai ambaci inda barawo zai kawo kanshi a yankin hukunci ba wanda ya lahi zai kawo kanshi a yankin hukunci ba gari ne wanda shugaban kasa kowa na iya zawa ya gane shi ba mai gadi babu masu gadin shi in ka zo bakin kowa gina shi ba mai gadi ko guda iyaka amana gari ne wanda shugaban kasa zai yi yawon shi yadda ya kamata haka aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi zamanin abubakar siddiq haka aka yi zamanin umar bin khattab wani daga cikin sarakai mayya-mayya na duniya ya taba aiko ma umar bin khattab letter ta hanyar wani dan aiken shi ya zo hamadi da ya kawo letter din ya zo madina bai ga irin gidaje da ake yi ba na mayya-mayyan sarakuna a matsayin irin na umar bin khattab wanda a wancan lokacin kusan duniya ga hannun shi take bai ga gida na alfahari ba bai ga gida irin na alfarma ba bai ga abin hawa irin na alfarma ba kai ƙarshe ma shi umar bin khattab ɗan bai ba gidan shi aka ce ina yake aka ce yana can bayan gari ya nemi a kai shi inda umar bin khattab yake aka tai da shi bayan gari ya tara umar bin khattab kwance ƙarƙashin icce ya tara kan shi da dutse yana kwana shugaban ƙasa ne ba wai ƙasa ba ƙasashe saboda mulkin umar bin khattab a wannan lokacin ya kai matakin da in ya ga girgije ma ya wuce in bai ruwa madina ba ce ma girgijen yake ka ta duk inda kake so ka yi ruwa ko dai ka yi shi cikin ƙasan musulmi ko kuma ka yi shi inda harajinka sai ya dawo na wani in kana so ka yi nan in kana so ka yi ko'ina wani irin girman mulki nake ga umar bin khattab amma ƙarshe aka zo aka tana shi kwance yana hutawa shi ya ta kai da dutse shi ne mutum ya ce mashi hakamta kayi hukunci ya kai umar fa'adarta kayi kuma adalci fanimta sai ka zo ka kwanta kana hutawa ba ka tsoron wani mutum wanda ka taba cuta ya yi haruru ya kawo hari bisa kanka ba ka tsoron wani mutum wanda ka zalunta ba ka mashi adalci ba ya maka kwasa karamin haukaci a inganka kanka dai ba ka ji tsoron haka nan to wannan shi ne daula ta musulunci cike take da da'a da biyayya ga Allah da manzan shi saboda haka kowa alƙalin kanshi ne kowa ɗan sandan kanshi ne kowa jandarman kanshi ne kowa kuma sojin kanshi ne kuma kowa daga cikinta a wannan lokacin sahaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam amini ne adali ne shi yasa malaman hadisi suke cewa as-sahabatu kulluhum udul duk mutumin da ya tabbata sahabi ne to adali ne ba a bincika shi idan ana bincikan labarai na gaskiya in ana binciken mutanen da suka rawaito ruwaya waɗanda suke mutanen kirki da an dangana ga sahabi to ya yi ƙarfin bincike ya za ka bincike shi kai mutumin da ya ga annabi ya yi imani da shi lokacin da kai ba za ka yi imani da shi a wannan lokacin ba adalai ne mutanen da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan biyayya falala ce daga Allah to yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya ta 71 sai ya fara bayani sabo bisa kan me ke rike ƙasa babban abin da ke rike ƙasa shine Allah zai gaya mu nan wurin ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa anda suka yi imani khuzu hizrakum ku kasance cikin taitayin ku kasance cikin shirin ko ta kwana dukkan ai fasar aya haka ku kasance a cikin shiri na yaki duka wannan fasarorin guda uku kana iya wannan fanfiru thubatin ku kai hari ɗai-ɗai-ɗai a wunfiru jami'a ko kuma ku kai hari a cikin gurup gurup kinan baki ɗayan ku shi ne abinda aya take wannan aya tana kira ne zuwa ga musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da su kasance a cikin shirin yaƙi duk abin da yasa aka rena mu rishin shirin yaƙi duk abin da sa aka rena kasashen afirka rishin shirin yaƙi makamai na yaƙi sai kake ba kake yin su inda sun san da cewa muke yin makaman yaƙi ba su gaya mu wata magana me ya kawo mu haka nan ba mu shirya mu yaƙi ba me ya kawo mu haka nan ba mu yi tanadin yaƙi ba hanya mahi kyau wajen ka kare kanka shine ka shirya mai yaki wannan shi da sanana abu wa'idu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwahu babu abin da zaka ba mutane tsoro da shi duniya kamar kai shirin yaki kwanakin baya ba a yi sati guda ba shugaban kasa horon shi ya kuskure ya yi subin da baka ya ce za su taimaka ma ukraine akan yakin da take da rasha ta kowane hali in ma ta kama su kai sojoji su yaƙi rasha za su kaiwa wannan magana da yi dukkan 'yan ƙasar horon shi baki ɗin sai suka mashi allawa da har yanzu ban ga mutum guda wanda ya ce in in waga magana da kai bisa kan wurin ta take ba har yau babu akwai wanda daga cikin 'yan adawa da ya ce mishi kakamance rasha ba nijar ba ce wallahi eh ya ce ba nijar ba ce ba ya ce nijar ce kuka yi ma irin wannan abin mutum ya buɗe baki ce zan kai maka hari wanda duk ya buɗe baki ce zai kai maka hari ya kai ƙarshe wajen rena kan ya kai ƙarshe wajen ɗauka kaba bakin komi ba kuma ya tabbatar da cewa ya yi ƙarhin ka ne shi yasa yake maka reni ne na gidan ƙarshe idan na ce za na maka gama hari mi nake nihi ina nihin uwayenka baki ɗayansu in hallaka su ‘ya'yanka in hallaka su matanka su koma bayina ƙannanka su koma bayina su koma kamamin yaƙi haka wani ke nihi haka nake nihi idan na ce maka haka ƙaramin magana ce wannan wallahi duka baki ɗaya haka suka ce mishi ƙasa faranshi girman ta baki ɗaya rabin ƙasar nijar ne rabin nijar ne ƙasa faranshi sai ka raba nijar gida bisa na za ka samu ƙasa faranshi ƙasa faranshi ƙarƙashin ƙasa ta ba ta da komi mu muke da arziki ƙarƙashin ƙasa ƙasa faranshi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka mallaki makamin nukiliya wanda ake ganin cewa makami ne wanda in kana da shi ba a shan ka faɗa dalilin nijar suka same shi saboda da iranium ake yin shi kuma iranium din nijar suka yi wani da shi wajen wannan abu to amma kasancewa ba mu san ciwon kama ba tsawon shekaru masu yawa shi yasa hasa samu dama gaya mu wannan abu yanzu sai ka shuya ka gani ita rashin me yasa me yasa su kan kansu 'yan ƙasar faransa suka ce bai kamata wannan magana kuskure bai ma kamata ya gai wannan magana ba. wallahi wanda ya ya huta kuma duk wanda Allah ya bashi ƙarfi ya gode ma Allah me ya kawo haka mallakan makamu makamin nukilin da ake takama da shi hatta da Amurka ita rasha ta hita wannan adadin wannan makamu baki ɗayan ƙasashen turai baki ɗaya makaman da suka mallaka na nukiliya na rasha sun lullunka su kaga sun shirya mai yaƙi ko ba su shirya mishi ba ka yi shirin da maƙiyinka in ya tashi zai yin wani abu ɗan uwan shi zai ce dubo wani a bar irin wannan wasa kaga so suka gaya musu da kansu minista na harkokin waje na rasha sargi lavrov ake ce mashi na ga wannan jarida ya mashi tambaya bisa kan cewa faranshi ta ce za ta kawo muku hari in ta kama a aiko soji a abin nan kawai da ya yi ya ce bai ma ba shi amsa bai ce ba ka ci akwai bai ce komi ba yadda dai ka san ka game da yaro dan sai i ya ce maka wallahi na ba ka shi kasa dai ba yiwuwa ne ko dan karami dan yaro dan karami ya ce maka wallahi na maka kaza haka kawai suka dauke su to wallahi wa'annan mutanen aiki ne suke yi da dukkan abin da Allah ya gaya mu cikin Qur'ani kaga dai Allah ya ce mu mutanen duk abin da muke iyawa na ƙarfi saboda su to zan ka fara tanada sai a ce dan ta'adda ne kai sannan wannan aya idan muka ƙara diba da kyau Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi bayan kun yi shiri to ku kai hari ɗaiɗai wannan ke nuna maka cewa mahi girman hanya ta kariya kai shi da ka iya kai hari in kana yarda ana kawo maka hari har cikin gida to illa ta ka za'a ko da ka ci yaƙi ko ka ci yaƙi in ka yarda aka kawo maka hari cikin gida matsala ce shi sa malaman siyasa suke cewa hanya mahi kyawu ta kariyar kai shi daga kai hari idan ka bari sai an kawo maka hari to ana iya samun ka kahin ka ga an tantance gidan naka duka baki shi sa idan aka yi watan attack ta domicil ko a hukumance ta yi tsanani mutum ya zo har gidanka zo ya kawo maka hari ya ba ka kashi har cikin gidanka ba ɗaya ke ba da game da kai bakin ƙofa gida ya maka wani abu ba ɗaya ba ne ba saboda keta alhurma gida ne wannan kinan idan akwai ta kwana tsakaninka da mutum kakka yarda ya kawo cikin gidanka abinda amerika ba ta yarda a mata kenan idan suna rikici tsakaninsu da kai to ta yaya suke har gida su tarra ka su gama da kai haka suka yi afghanistan kun sani a 2001 haka suka yi iraki 2003 ko haka suka yi makadafi har gida suka zo suka tarra shi wanda da ya kamo hanya ya zo har gida ya same ka ya gama da kai kenan to wannan aya tana nuna cewa tsakaninku da makiya shine ku kai hari shi yasa da hare-haren da musulmi suka dora kaiwa na kariya kai ne suka dora shi kokarin kare kansu ne suka dora yi saboda hanya ta ka zama lahiya shine ka kare kanka malaman tarihi suna cewa abin da ya kamata a ce mun gyara a cikin tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rawato shi mu tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin yaƙi ba dan saboda ya sa wasu mutane cikin addini ba so da yawa mutane muna ganin cewa yaƙi da ake jihadi fi sabilillah dan a tursa samu wa'annan mutanen su shiga cikin addinin musulunci ne haka wasu suke ɗauka alhali kuma ba haka nan ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai yakan mutane ko kuma ya aika sahabban shi su hilin daga sai ya ce a ba mutanen zaɓi guda uku zaɓi na farko su musulunta a shi ne abin da ake so ko in suka ce ba su musulunta zaɓi na biyu to su zama kafaran amana a ƙulla yarjejeniya ta zama lahiya da su sai in sun ƙi wannan ne sannan za a yakata su to kaga wanda ya haka ka ce bai son zaman lafiya kenan idan suka ƙi haka nan alama ce mai nuna cewa dukkan wani mutum wanda ya zo zai kawo ma daular musulunci hari sai sun kama mashi kenan amma in suka yarda aka yi yarjejeniya da su aka ce za a zamana lahiya da su kenan wannan ke nuna cewa dukkan wani wanda ya zo ba za su kama mashi ba a tarwatsa daular musulunci to kowane shahadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan ka diba za ka ga bisa kan wannan principle ne ya kai shi wannan aya nake ce muku kuma kahirai sun yi mu yin aiki da ta hatta da mulkin mallaka da kasashen turawa suka yi mun za mu ganin cewa sun riga sun yi shiri na ranar da za mu koma makiyansu tun lokacin da suka ba mu yanci kai tun kahin su ba mu yanci tun lokacin da suke yin mulkin mallaka sun shirya ma kansu rada muka zan makiya yaya za a yi su kame kafital ɗinmu da gaugawa saboda in ana yaƙi da ƙasa kama kafital ɗinta shine kame ƙasa duk ƙoƙarin da za ku ta yi a cikin shahohi in aka ce allah kiyaye an kame ya mai to kunan ba wani umarnin da za ku iya yi ku yi dai ta resistance ta banza ƙarshen al'amari ku miƙa wuya idan ka kalli ƙasashen da aka musu mulkin mallaka na yammacin afirka misali za ka ganin cewa baki ɗinsu kafital ɗinsu bakin iyakoki ake yin ko kuma bakin ruwa in ka ɗauki senegal dakar kafital ɗinta bakin ruwa take rabanta yana makwataka da ruwa in ka ɗauki libreville liberia kafital ɗinta bakin ruwa take in ka ɗauki ghana accra capital ɗinta bakin ruwa take in ka ɗauki cote d'ivoire abidjan bakin ruwa take in ka ɗauki nigeria lagos bakin ruwa take in ka ɗauki niger za ka samun iyakarta ba ta da nisa da burkina ba ta da nisa da benin ba ta da nisa kuma da mali kenan za a ba su dama idan za su kawo hari gare ta ta hanya uku suke iya shigowa saboda mu ba mu da iyaka da ruwa ko to duk haɗin girman da ke da kwai na Niger sai aka ɗauki kafital da aka yi ta baki bakin iyaka yadda ko kuda ta kai in ka ga alamar cewa ba za ka sha ba kana iya gangara ka waɗa cikin burkina ko mali ko kuma benin cikin ɗan lokaci ka ka diba wa'annan mutanen irin yadda suke unwani da basira sai da tunaninsu su shirya ma abin da ba kai tsammanin shi kai haka idan ka ɗauki sauran ƙasashen duka baki da za ganin baki iyaka suke in ka ta libi za ka tripoli bakin iyakar ruwa take ƙasa biyu ce suka gano da wannan abin suka canza ƙasa ta farko najeriya ita ta fara canzawa ta ɗauko kafital ɗin daga lagos ta ɗauko ta zame da ta tsakiyar ƙasa tun da aka maido abuja kafital ɗin najeriya tsakiyar ƙasa ba a ƙara yin juyin mulki cikin najeriya ba ba yiwa amma lokacin da tana lagos an shayi cote d'ivoire ita ma ta dan ankara da wannan abu ta ɗauko capital ɗin daga abidjan ta bar capital economic abidjan amma sai ta ɗauko capital politic administrative sai ta mero ta yamusukuro ita kuma yamusukuro tsakiyar cote d'ivoire take shi yasa duk mutumin da zai kamo hanya daga harkon ƙasa ya ce ya kawo tsakiya kahin ya kawo kun yi maganin shi kuma a shi ma kahin a kawo to wannan duk yana nuna maka cewa wa'annan mutanen sun shirya yaƙi da mu sun riga sun yi filan ɗinsu na duk lokacin da suke son su kawo hari ko kuma su yi wani abu suna da damar da za su yi haka kuma menene aiki ne kawai suke yi da nasihar da da wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mu ko kuma Allah subhanahu wataala saboda haka wannan aya aya ce wata ke nuna maka cewa hanya mahi kyawu wajen kare kai shine kai shirya mai yaƙi kawai duk mutum da bai shirya mai yaƙi ba to wulaƙanci yana nan da bebe da shi fanfiru Allah subhanahu wa ta'ala ce ku kai hari ko hita zuwa jihadi subatin in ka kalli kalmar subatin ba ta baka ma'anar cewa mu hita da ɗaya ɗaya aka si ma za ta baka sai ka fahimci cewa kamar sabat tabbatuwa da dagewa a hilin daga take ni to amma sai ka kalli kalmar da ke da kai gabanta a wurin firu jami'a ai haka aka ce ko to kenan ita subatin kwantirar ɗin jami'a ce tunda au aka ce ko baka san larabci ba ai ka san jami'a jam'i ne ko Mm.
to subatin kenan ɗaiɗai ake ne kawai haka wasu malaman tafsiri suka ce shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da zaka amfani da shi lokacin da kake karanta ko libir ko littafi ko ma me kake karantawa in dai haka ga an jero abubuwa kaga an sa au au tsakaninsu to mahi yawa ko dai ya kasance kwantar ɗin juna ne ko kuma ya kasance ma'anar su guda ce kenan fanfiru thubatin bi ma'ana mutafarriqin tunda an ce jami'a can gaba a wanfiru jami'a imam sa'adi da yazo nan sai ya ce wa hada yashmalu al-akhs bi jami'il asbab allati biha yusta'anu ala qitalihim wannan aya tana nihin cewa musulmi su yi riko da dukkan dalilai wa'anda za su taimaka musu wajen yakata kahirai wa tadfa'u makrahum wa quwwatahum wanda kuma dalilan da za su iya tunkuɗe makircin kahirai da tunkuɗe ƙarhinsu suna shirin yi muku makirci ku ku tsaya ku yi nazari kuma da kyau kuma da wannan makircin irin yadda muka yi kwanakan baya ana shirin yi mun makirci na caya a kawo mu hari saboda muna cikin ecowas ƙarshen kawai sai muka ce to mun hita a ka hita yau don mika hita to a a, to to kai kuma don mika ce za ka kawo mana hari to na haita babu hanya mahi kyawu a wannan lokacin kamar ka ce ka haita ka ce ka haita nan take kuma ka haita to shine imamu sa'adi yake ni na wurin in suka yi makirci kaka tsaya zage zage tsaya kai ma kai nazari kaga cewa wace hanya za ka bi ka mai da wannan makircin daidai wa daidai saboda a wannan lokacin dukkan wani mai makaman shi zubiya suka yi sa kuma ana ci a to ai da wannan kungiya da ake sanin saboda mu zamana lahiya ne kuma saboda a taimaka mu tattalin arziki a kai ana kai kace ka hita ba ka tunanin talakawan ka- kai ka yi tunanin talakawan kai kai ka yi tunanin su in dan su ake yi kai ka yi tunanin su kai da farko da ni da kai ne muke rikicin mu rikicin mai tsaya tsakanina da ni da kai amma me ya shahi wa'annan bayan Allah to saboda haka dukkan hanyar da suka bi ta makirci kai ka bi tunanin da Allah ya baka da nan zanen da Allah ya baka kai kokari ka mai da wannan makircin yace kuma dole a yi umarni da dukkan wani salo koyan halbi tirenin na sojoji da koyan kere-kere waɗanda za su taimaka maka kai makamanka naka na kanka in ba an san da cewa kana da makamai naka na kanka ba wallahi ba a sha maka laya saboda makamai ne zaka ganin za ka sayan su bana amma sai a ce maka to nan da shekara goma sha uku ne za a baka su kai ka ba da kuɗin haya can bayan shekara goma sha uku zai baka irin wa'annan makaman zai ce maka kenan ya yi wa'anda suka lullunka su a wannan lokacin zai baka to in kana yin naka na kanka an isa a gaya maka wannan magana wallahi ba a isa a gaya maka ba. to saboda haka eh, imam sa'adi yake cewa dukkan wannan ya kamata a ce musulmi sun kasance sun koye shi a winfiru jami'a aw ukhruju ila qitalihim mustami'in ko kuma ku hita zuwa ga yakata su kuna tare da juna to amma sai Allah ya mu hannunka mai sanda da abin da kuke yi a cikin ƙasa na jihadi ko na ƙoƙarin abin da za ku yi ƙasa ta ci gaba to sai kun yi hankali cikinku akwai munafukai akwai 'yan ƙasa waɗanda su munafukai ne kawai za su iya kasance ana taya tare da su ana komi da komi amma ku tabbatar da cewa dukkan abin da kuke yi akwai wanda ke ɗoka yana gaya maƙiya akwai mutumin da shi kuma yana nan yana ƙoƙarin ya hana sauran mutane su biyu ku sai Allah ya ce wa inna minkum da man la yubatti وإن منكم لمن ليبدئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضلا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مم.
كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
Allah sai ce to ku sani kuma wa inna minkum kuma lalle tabbas daga cikinku laman la yubatti anna akwai wanda yana nan yana baya baya ba a tahiya baka sami irin masu yin baya bayan nan ka anya ka ku yi hankali wallahi ka a ba ku iya a kai fa in asabatkum musibatun idan musiba ta hado muku qala sai ce qad an'ama Allahu alayya haƙiƙa Allah ya nema a kaina idlam akun ma'ahum shahida saboda ban kasance a halarta tare da su ba lokacin da wannan abin ya faru da ni ba an tahi hilin daga an kai wa makiya hari an yi nasara a kanku to wannan lokacin shi bai taiba da ma'aiko kuma ya hana 'yan uwan shi su tafi to zai ce ya Allah ya nema a kaina ban halarci wannan yaƙi tare da su ba wala ina asabakum fadlun min Allah kuma idan wata falala ta Allah ta same ku da ya kulan tabbas ya dora cewa ka Allah takun bainakum wa bainahum mawadda sai dora cewa ka ga mutanen ga kamar dai babu wata yan uwantaka tsakanin mu da su an rabe dukiyar ga ta ganima komi ba bani ba yau mi za a baka to mi kake so a baka kaje baka je ba sai ya koma gida ya dora cewa ya laita ne kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima ya kai ciwona da na kasance tare da su in samu rabo wanda yake mai girma a cikin wannan abu malaman tafsiri suka ce wa inna minku min dinnan ta tabi'id ne kenan lalle wani sashe daga cikin ku mahi yawan malaman tafsiri sai suka ta akan cewa wannan sashen da ake nihi ba cikin mumunan suke ba munafukai ne ake nihi amma me yasa Allah ya ce ma munafikai suna cikin mumunai saboda raye cewa da suke suna ciki ai munafiki duk inda yake yana nuna cewa yana tare da ku in geme kuka aje to gemen munafiki ya hina ku duka duka ya hina ku in magana za ku yi magana shi ta hita ku duka in wannan ku kuka ɗage shi na shi ya yi ɗagewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim hum al'adu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun haka Allah ya ce idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum jikinsu zai burge ka jikin ahli sunna ne cikakke duk irin yadda ka kai wajen ka kyautata jikinka munafiki ya hika kyautata jikin shi yayi daidai da sunna dai ko to munafiki ya hika wannan kisa ba a san wuce iyaka shi sai ya wuce gona da iri Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayadan ta wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yana zaune a cikin sabon annabi sallallahu alaihi sai ga wata mace ta wuce wasu ya kaura kanshi wallahi ya buge kanshi aka ce me aka ce mace ce gani ce to sai kai haka kaura kage kawai zaka sai ka ga mutane ka ga mace sai ka ga ka gani wani sahaban nan ba wanda ya ce ya buge kanshi ya koma kanshi saboda ya ga mace ya kaura kanshi wasu shi shi shi ya kowa imani kenan ko to saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in yaqulu in suka maka magana tasma li qawlihim za ka ji magana suka annahum khushubun musannada kai ka ce itacen da ko kuma katakan da ake jera ne a saman platform fasara zamani ce wa gani wa'ancan azara annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni yanzu na ce azaru da ba san su ba amma ka ta gida ka ga fulafon ɗinku na gidanku katakon da aka samu shi ya lankwashe bai lankwashewa zat yake ku to magana shi miƙe take zuwa kitabu sunna ya kamance da Allah ya ce kaza amma duk wannan abin da yake munafiki ne Allah ya ce humul adu fa hazarhum su ne makiyan da kuke nema fa hazarhum ku kiyaye su qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka to haka munafikai suka dore cin kasuwarsu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa munafici bai yi ba munafiki yana iya kasancewa a cikin gidanka baka san da shi ba munafiki yana iya kasancewa a cikin tahiyarku ta kasuwanci ba ku san munafici ba ne munafiki yana iya zawa ku ɗora kiyamun lalle da shi lahiya lau ya hiku tsayawa ya hiku komi har kuka ma ya hiku kai baka taɓa kuka ba amma munafiki yana iya kuka shi tsoron Allah yake yi yan akwai abin da ya ba daular musulunci wahala ba ba kawo munafikai an sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tawaga ta yaƙi ta sojojin yaƙi sahabbai ya tahe yana gaba yana taya munafiki ya dawo da rabin mutane ce kai dala ku kyale shi ku dawo ku gida ka diba irin wannan abu in munafiki ya ba daular da annabi yake shugabanci ya ba ta wahala ina gare ka kai to shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar su malaika da kake ganin su foundation din wuta ake da su kahiri ya hi su kaga kahiri ko ya hi munafiki sauki saboda shi tun tashin farko ya ce maka bai imani ba kawai ni ba na tare da kowa ne amma shi kuma wannan ya ce maka ya yi imani da kai yana son ka fi sabilillahi kenan cikin masoya za ka sanya shi a ɗora tahiya amma ƙarshen al'amari ya kasance ba haka nan bane to saboda haka wa'annan mutanen malaman tafsiri suka ce duk da Allah ya ce cikin ku suke to amma dai muna haikai ne laman la yubatti anna laman la yubatti anna akwai wa'anda suke yin baya baya su ki zuwa yaƙi imamu ibn kasir da ya zo nan sai ce nan yana ɗaukar ma'ana biyu ya ƙi zuwa kuma ya hana wasu mutane su tafi ya ƙi zuwa kuma ya ga wani zai taya ce mishi kaya da Allah ya zaman ka ba an sha yin haka ce ya zaman ka kai yanzu wannan mutane za su shanka a ta kawai a kashi kika gaban za kamar yaranka duk inda mutum yake bakin da kama shi zancen yaran shi to duk inda hankalin shi yake sai ya tashi shi sa in za a ta haya yaƙi annabi yana ce mutane duk wanda ya san ya fara gida bai ida ba ya zaman shi kana gininka baka ida ba ya zaman ka kana da aure sabo ya zaman ka mi ya saka ka teka dawo ka ce ka an goya ta wajen hilin daga kai yanzu za ka taya wannan iya zawa zo ce kai yanzu kai ina kai ina taya wajen hilin daga to tun da wurin izaman ka in kai zaman ka ba a ce maka manahiki kayan baka dama ka yi zaman ka ko to yi zaman ka ka yi gini ka kai lanto ka ka tafi saboda tsada ka kana tunanin ka yanzu gidan nan tsakanin da Allah yi zaman ka to irin wa'annan mutanen haka suka dora yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna rahasar da sauran mutane abin da ke tabbatar maka da cewa wa'annan mutanen munafikai ne Allah cewa idan alheri ya same ku a cikin wannan yakin kuka samu ganima mai yawa wannan ganima tana tara musu da hankali za su ɗauka da dai a ce mana tare da su mu samu kaso mai girma mu ma to wannan ɗabi'a sai munafiki ke da ita su larabawa suna da ɗabi'a ta girma a ɗabi'ance ɗabi'a su ta girma ce ba sun yin abu don a ba su wani abu fisa an tarbin shaddad a cikin mu'allaka shi akwai wani baiti da yake cewa yukhbiruki man shahida alwaqi'ata annani aghsha alwagha wa a'ifu inda almaghnam wa'anda suka ta hilin daga za su baki labarin cewa ni idan aka zo jan yaƙi ni ke gaba gaba amma idan aka zo jan rabon ganima ni ke baya saboda ba ganima ta kai ne yaƙi kai to munafiki ke sa ganima ga rai har ya ta hilin daga saboda ganima munahiki ne ke tsaya yana tunanin menene za a samu nan gaba in aka yi wannan abu menene za a samu nan gaba abinda duk za a samu nan gaba Allah ya riga ya rubuta shi duk abinda za a yi inda na Allah ne to a tsaya a yi shi tsakani da Allah ka a tsaya dora tunanin me za a samu nan gaba to su kaga tunanan su shine me za a samu nan gaba idan aka yi yakin in suka yi kalkil sai ga cewa nasara za a samu sai su ta yi in suka yi kalkil sai ga cewa kai da wahala a samu nasara sai su tsaya ba to haka munafukai suke to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tona musu asiri a cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة Mm.
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب Mm.
فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ce falyuqatil fi sabilillah yayi yaki fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa'anda suke sayan ko kuma sai da rayuwar duniya dan neman lahira wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki fi sabilillah fayuqtal aka yi rishin sa'a aka kashe shi aw yaghlib ko kuma shi ya samu nasara fasaufa nu'tihi ajran azima kenan duk inda ta fada Allah ya ce mun yi alƙawarin za mu bashi ladawar take mai girma kenan ba a tahiya jihadi a taɓe a cikin wannan aya ba ka zuwa jihadi fi sabilillah a ce ka taɓe in ka yi nasara kana lada mai girma in aka kashe ka ka ma yi shahada fi sabilillah kuma shi mun ga falala ta yin shahada fi sabilillah ba sai mun maimaita ta a yau ba to saboda haka Allah subhanahu wata'ala a nan yana umurtan mu ne da yin jihadi fi sabilillah wane ne ke yin jihadi fi sabilillah an taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habbai shin wane ne ke yin jihadi fi sabilillah harisan abi musa al-ashari yake cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mutumin da ke yaƙi dan ya nuna shi jarumi ne kasa akwai wanda cikin anguwa shi so yake nuna ja- jarumi ne shi shi yasa ake tana hilin daga wa yuqatul hamiyatan akwai wanda shi yana yaki ne don saboda kare kabilar su wa yuqatul riya'an akwai wanda zaka samu yana yin jihadi ne don saboda nuna cewa shi wani abu ne aka ce wane ne yayi fi sabilillahi cikin wa'annan mutane sai manzo Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya jihadi dan kalma Allah ta kasance ita ce mahi daukaka to shine yayi fi sabilillahi kenan wane ne za a cewa ya yi jihadi fi sabilillah ko da ya mutu wajen daga ko da bai mutu ba a wajen daga ba ya kasance ya samu wannan ladan mai girma wane ne aka ce shi ne mutumin da ya yi jihadi don saboda kalma Allah ta kasance ita ce maɗaukakiya ‘yan uwa musulmi jihadi yana da falala mai girma daga cikin falalolin da ke ga jihadi wanda ke yin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mahihici daga cikin mutane an taba zuwa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi sa'id al-khudri aka ce mishi ya manzo Allah wane ne mahihici daga cikin mutane sai manzo Allah ya ce mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah shine mu'minin da ke yin jihadi da ranshi da dukiyar shi fi sabilillah kaga ashe mai yin jihadi fi sabilillah shine mahi soyuwan mutane a wajen Allah kuma shine mahihici a cikin su hadisan abin huraira kuma ya tabbatar da cewa jihadi fi sabilillah ba abin da ya kai shi lada an taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ma ya adilu jihadi fi sabilillah menene zai yin daidai da jihadi fi sabilillah manzo Allah ya shiru ya kyale wanda ya tambaye aka ƙara tambaye shi yace in na gaya muku ba ku iya abin nan wanda zai yin daidai da shi kuma suka ƙara tambaya sai manzo Allah ya ce mathalar mujahid fi sabilillah misalin mai yin yaƙi fi sabilillah ka masalin sa'imil qa'im kamar wanda ke azumi kuma yake ƙiyamun laili alqanit bi ayatillah wanda ke jin tsoro kuma ke yin tsayuwar dare da ayoyin Allah la yafturu min siyamin bai shan ruwa daga azumin da yake yi wala sala kun bai barin sallah ita ma hatta yarji al mujahid fi sabilillah har sai mai jihadin nan fi sabilillah ya dawo to nan ne kuke daidai wa daidai da kai da shi yau na kai na yin irin wannan abu ka san dai dole sai ka samu lokacin da zaka ci abinci ko to ya tsere maka ka san sai ka samu lokacin da zaka shiga ban daki ko ka kina ya tsere maka kina jihadi babu abin da ya kai shi lada masu jihadi fi sabilillah aka ce suna da daraja 100 a cikin aljanna shi ma hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai matattakara guda ɗari annabi ya ce a adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanade su ga masu jihadi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike da cewa tsakanin matattakala guda da ƴan uwarta nisan da ke da kai tsakanin sa kamar nisan da ke da kai tsakanin sama da ƙasa kenan idan mutum ya wuce ka da daraja guda ya wuce ka da daraja da ta kai tsakanin nisan sama da ƙasa kaɗan ne ba kaɗan ba ne ba jihadi fi sabilillah yana sa mutum ya shiga aljanna jihadi fi sabilillah shine tudun tozan addinin musulunci wa zirwata sanamihi aljihad ko jihadi fi sabilillah yana sa Allah ya gafarta maka zanubanka kamar yadda muka gani jiya duka wa'annan suna nuna mu cewa wanda ke yin jihadi fi sabilillah yana ladawa take mai girma wajen Allah na ya kamata mu tsaya ku akwai tambaya babu tambaya ko guda to abinda muka yi tare dai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya yi mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kana azaban nar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا